أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a bakwai ga wata na Jumadal Ula, hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya dace da uku ga wata na farko shekara dubu biyu da ishirin. A sati da ya gabata muna cikin tafsirin suratun Nahal. mun zo ƙarshen bayani akan aya ta 78 kuma yau insha Allah za mu tashi aya ta 79 insha Allah kahin nan akwai 'yan tambayoyi guda uku da muke da su ta farko duk da mas'alar ta wuce ta amma akwai shuba da ta biyo baya wanda 'yan masu matsa kan tambayar balle wanda suke waje masu shiraren haka na wani abin ya kawo wadda rikici na masa'alar da ake maganar rishin cin yanka ko kyauta ta sallah ta harkon shekara wani ya aiko mun cikin masu tambayar da sautin wani alama dai wani ɗaruɗu ne ɗan gargajiya da yana so ya caccaki ahlus sunna kan maganar cewa ba ta da wani asali babu inda aka samu hana ƙin cin abinci ko yanka na wannan harkar shekara ko sallah ta majusa ko alakitab ya ciki kwarai bayanin malaman sunna da kakonin kawo wani ayat abin ma da ba wurin shi ba zai kawo shubha irin ta hadisin aisha da take ba ta rasulullah wasu mutane sababbin musulunta sukan kawo mana nama ba mu sani ba wannan nama an ambata suna ko ba mu sunan Allah ba mun ci annabi ta kuku ta ambata sunan Allah ku ce ku ci kayan ku kun ce ba a ce gashi annabi ma wani shi san kwaya ba san ma hadisin wanda zo ya ce daga wani sahabi ya ce kaza ba wannan mas'ala ce ta musulmi ne ta ce amma tana shakka ne shin sun san bismillah kan yan ku sani ba wannan shi ba annabi ce annabi ce ku ku yi bismillah ku ci kayan wani ya kawo ta magana ba su ma da alaƙa magana indi su abin da yake magana suna magana abin da shi yanka kuma cewa akwai ruwa ya duk da ibn taymiya cikin littafin shi ya kawo magana cikin iqtidas da mustaqim wa mukhalafata al jahim ibn taymiya kwarai ya kawo magana ya dogon bayani kan ta to amma akwai hadisi tabbatacce da akwai na Aisha akwai na Abu Bakar Asalami akwai na Sayyidina Ali wanda ɗan wani masala ce su abin da suke magana misali shi abubakar asalami cikin sunan kubra na imam bayaki haka da ibn abi shayba ruwa ta zo ta tabbata kan cewa an iya da abokai zama inda muke a yanzu na mujusawa na kafirai sun zo sun kama iyalan shi abincin sabo shekara kyauta sai ke ce musu makanin fakiyatar fakuluhu wa ma kana min zalika furduhu ci musu abin da yake na marmari kenan abin da ke magana su kayan marmari da bayan ka ba aiki yace wannan ku amsa ku ci amma abin da ba na marmari ba kenan na yanka na abinci yace furdu kuma da masa kansu wannan sahabi ne Abu Dawud haka Aisha radiyallahu anha a wannan wuraren an mata tambaya na cewa akan yanka na sallah irin ta wannan kahore goma jusawa an tambaya akan yanka abinci da suke kawo ita ma nasar kalabun take cewa wa ma dubiya min zalika al-yawm fala takuluhu fa kulu min ashjarihim take ce Aisha abinda suka ba ku na abinci na yanka yankawa aka dawo na sallah tace ka ku ci amma ku ci daga iyan itace furi sun kai an san marka wata furi kana iya ci irin wannan san sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ma amma yi wannan tambaya shi an kawo shi ma kyauta ke wanda ba ta yankan bace ba ya amsa kenan mas'alar amsa in abun ba na ci bane ba na yanka bane ba wannan magabata sahabbai ne ko ne tabbata sun tabbata su muke koyi amsa kyauta kenan ba dai ba sun ba ka kyauta wanda abin da bai sha yanka ba amma abin da sha yanka abin da za a ci wannan shine magana cewa ba a ci kuma mun sani ko musulmi yanka ba dan ana da wani daban ana ci balle ala kitab kina mu rike magana kyauta in suka baka a salla ba a salla ba dan ba su ba kanta dan ta annabi sallallahu alaihi kanshi ya amsa kyautar su ya amsa kyauta ta kowane kawuri kowane mutum ya amsa kyautar shi hatta ta mara hatta dan ba mu juse ya amsa kyauta to abin da ake magana kun abin da aka yanka dan wannan kwanaki nasu shine ake maganar cewa amsa kyauta abinda suke samun saɓani maganar yarda ko horin ciki ko barka da wannan wuni shi ne haɗari sau misali na da aka yi basar da sambar a da su wannan rana ce aka yi allah ko allah ya yi haka ne abin da ya shi allah ranar allah ya ayyu bai na cikin duniya rabban ta da rabban sanka to kaga wannan kai mutum ya kila kai kai ka koni ya ga maka rubuta kace maka a taya ka san ba imani bane ko zai halaka da kai mai imani shi Umar bin Khattab radiyallahu yake cewa Umar yake cewa duk wanda ya taya su bikin sallah yayi murnar sallah su Umar bin Khattab yake cewa to gobe kiyama za a tada ku tare haka Umar bin Khattab kenan musa abu ko da wurin shi Allah ya taimake mu sai maganar dama an taɓa kamun tambayar nan illa yana jin an rage yawan abun wai ana yawan tambayar su da cikin hanyoyin sada labarin wannan an halittun yaɗa labaru aka ce wannan sai magana wai wata mace ce wai ita babanta annabi kakanta annabi mijinta annabi ɗanta annabi wanta annabi wannan su malamai kasan wani abin da ke bai da alaƙa da musulunci abin da ya gabata bai da wani dogara da za ka ce gashi waya inganta amma akwai magana ibn kasir cikin kitabin tarihi shi iyaka masala ya ce inda magana ta tabbata wadda ake dangana mu haka matar annabi ayyu suna kiranta layya ko ta ruwa a ce ilayya ita masu ce kuma sunan tarhama ma da sunan tarhama ma duk wannan maganu ne cikin littafi na tarihi me yasa suka ce ita wannan baiwa da mata annabi ayub suna cewa ganin annabi ayub annabin Allah ne ita kuma kanwar yusuf alaihi salam ce eh yaqub ce jika wace ce ishaq kai ji da abin hutu kenan babanta annabi babanta annabi annabi yaqub kakanta annabi annabi ishaq muje dan wanta annabi annabi yusuf muje da annabi annabi ayub danta annabi sai zulkifin tun ɗan wa birnin tarihi ibn kasir ke cewa babu tabbas da wannan tarihi da aka dangana zuwa ga wani bayar Allah amma haka ke a rubuce cikin dattawan tarihi sun kama gana wallahu ala kina ka tambaye ka to an ce da layyaci eh an ce layyaci sai magana ta uku ita ma ta yawo da yawa kuma har suna yawo za ka ji sauti na balarabe cikin bali da fasaha ta magana magana abin zai baka sha'awa an kaji kalmar inda inda gaskiya ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya madina cikin gidan wannan ayu abu abul ansari sai kamar da ruwa take ta mu'az bin jabal bin abbas suka ce sai ga wata sallama daga waje da kira annabi ta amsa mishi yace suka ce wai kun san wannan ce iblis ne yazo iblis ne yazo yazo tilis aka turo shi yazo yana shi ne ya shigo dai a takaice aka tattauna mai waye a cikin da hirai wa kai tsi ya ce kai waye kaza dai annabi ta mai tambayoyi wai ya ce waye daga Allah ya kuma ya ji wani sauti daga sama kenan Allah ke mishi magana abin suke aka mai magana cewa ya zo in zo wajen ka dole wai Allah ya tura iblis ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi mai tambayoyi ta Allah na kai bayanai da kalma fasiha yi mai tambayoyi kuma kan ma ƙarya na ma ƙarya za a narka ni zan yi wane ne aka min sauti daga sama da mala'ika mala'ika zuce mai su ka je ga mai gaskiya amma ka gaba tun abin da kaji ma ka san mai hankali da abin abin da wai ya zo iblis ya annabi ga mai fatawa iri iri dogon hadisi ne mai tsawon gaske an kaji su larabawan su yi a samun fasaha ya yaɗa magana na yi wata bahaushe ya maka bahaushe na iya kalmomi masu daɗin gaji kamar gaske ina ganuwa malamai ina ga hatta na jinta da'ima sai su bin bas su ina ga shekarar malamai da dama saudiya an kawo musu a tun da yanzu an kawo magana su ce duk inda ake ɗauko hadisan ƙarya ma na ƙarya ma babu wani ruwa ne akwai da ke cewa akwai wani tayi da ya malami ya da abu mai suwa ya da tafi wani malami kan fashin sai ko za a da maganin ko wani malami an gargajiya da tayi ce kaza ne hakan aka da tayi bai da wani tushe ko inda ake kawo jerin hadisan ƙarya ba ba dusu suka ce hadis ne babu da makazu ƙarya ce aka kira maka ne kamar wanda ƙarya wanda hukun da ya ayi ka za ka zaka abu kamar da kwallon ƙarya ce hadisan ƙarya da sama da shirin kwallon jikon ƙarya ce hana jaman aya ta sabin da zara
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun wannan kuma muna cikin da wannan sura hanzu mai bayanin tabbatar maka da kadaita Allah da ibada da yarda da godiya da ni'imomi da Allah ya mana da tabbatar maka da hujja ka gani mai hankali ya ɗauki darasi kan wannan mas'aloli na yake ba misali wani abu daga cikin kudura ta Allah ya ce alam ya rau ila tsayin musakharat fi jawi sama mutane musu tsaya su diba su ga tsuntsu yanda yake tashi Allah ya sauƙaƙe mai tahiya fi jawi sama a cikin sararin saba man su kuma illallah ba abin da yake rike wani zumba Allah ba hikimar Allah ya ba shi wasu ababe wanda kuma da yanayin da yake ciki da wurin da yake ciki Allah ya bashi damar ya tashi sama maka yanka barka halu duk wayanka shi ya mahe sama yan wannan duk irin ababe idan da ce kaza in zuka ka karanta abin zaka akwai ayoyin Allah hatta yan wa bature da ke shi tsarki bincike na ba asalin samun tashi tunanin adam ya tashi a tsuntsu ne an tsaya an binciki da tsuntsu ke tashi a sanin subhana suka bincika yadda yake tashi da irin ababen da yake aka yi ta jarrabawa har ta kai da Allah ɗan daga samun Allah ba shi hikimar da shi ma ke tashi an ka diba tsarin da hukukin da komi da tsarin kwana da komi tsuntsu ne zai misali jirgi jirgin hukun akwai da ke motsa ƙasa da sama duk hukun hukun jirgi yake abin matsalai an ka ɗauki kwana jirgi zumbutu wani ga jirgi na motsi yake zan da kwa tsuntsu ka sake an ka tsuntsu ka cire tsutsiyar ka sake shi bai kwana ka samu tsuntsu ka cire tsutsiyar ka sake shi bai kwana kun shi wuce bai kwana bai kwana kun tare da bai kwana daga utu ki kwana jirgi ma daga ciki akwai awa ba duk abin stancin gaba da yan kadiba za ka ga imma na tsuntsu domin sanin subhana da cikin kusa a ɗaya ne imma da an sifa tsuntsu ko an sifa wani kifi a cikin ruwa duka yanayin ɗaya ne da sarfin tahiyar yanayin da sama da cikin ruwa sassan ɗaya ne wannan allah sauƙaƙe shi tsuntsun wani kala kuma wani hikima muka ɗauki wannan hikima kuma ga shi dai yanzu in ka tsuntsun kan karmi ne sai a ɗauki ka mutum ɗari biyar za a yi ma'ani takwas ko ɗari biyar za a ɗauka da kaya kayan talan guda kaya allah kayan talan guda da mutum ɗari biyar amma ya cire sama suka ce da ƙarin allah ba a ba wannan iko allah ne kwa a yi sama Allah wannan wannan ni'ima ce Allah ya mana idan wannan dama wannan iska an gace ne ma duk abin da kake kai cikin ni'imar wani abu ne ni'imar Allah Allah fadar da kai kake cin ribar ta baka ga cewa a sanin subhana an samu wani yanayi inda samu mugun yanayi kaje ya na ya sabto ya ya haka ya ya na mai sabto da kasa da matsalar iska nau'in iska ya ci ne mutanzawa sai ga a sama yana gargada ai tsarin da aka yi ne idan har wancan zai abin bai yiwa inda babu wannan iska da tsarin da aka bai wata ya samu sanin sabana na bin bincike ne bincika tabbas akwai ayoyi na Allah kan lamarin tashin tsuntsu a sanin subhana rata ku dibi wannan hikima inda Allah ya sauƙaƙe ma tsuntsu tashin sanin subhana man zikun Allah ba abin da ke rike ba Allah inna fi zalika la ayatin liqawmin wannan lamarin tashin tsuntsu a sanin subhana akwai ayoyi abin gani a lura a ga a san kudura ta Allah amma ga mutane masu imani Allah samu alamu Allah ce gaba والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ɗan wannan ma daga cikin ni'imomin Allah da ya mana da ya mana yace wallahu ja'ala ja'ala- wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah shine ya sanya muku yin gidaje gida wajen samun nutsuwa ne ka shiga ka kwanta ka rihe ka huta wurin samun nutsuwanka sai Allah ma tsarin gida da gini da komi sutura ka a- a a suturce kai abin da ga dama a ciki hankalinka kwance na imanin inda zai a yarda a buɗe ko bisa ma ana ganin abin da ke ciki a cikin ɗakin ta ɗauka da sabi wata wayewa gari a yi filmin duk abin da kake cikin dare shiga da wuta a gidanka da sai a yi baka wato ba idan ka bar gari wurin sirrin ka ne wajen samun tsokai abin da ga dama cikin gidanka sai ran ka rige wa ja'ala lakum min julud al-an'am buyutan ya ba ku sanya muku samun yin gidaje na tanti nan daga fatar dabbobi na ni'ima ku ci nama kuma ku yi aiki da fatar su gida da ke na tamfal a da da fata yanzu akwai abu da yawa ake gidajen fata za mu ce na dabbobi ni'ima da ake tastakhifuna yawma za'anukum wa min qamatukum wannan tanti gidan tanki rumwa ta tanti ba ta da yawon ba ta da wahala za ka iya ɗaukan kayanka ka yi bulaguro a gida ko a daji nan na akwai zuwa nan sauƙin al'amarin ruwa ta tanti da wata ce za ka yi ka ninke kayanka ka ɗaura saman dabbarka ka ta wani wuri ka gina kayanka ka kawo kayanka shiga ka kwanta shi ne kuna ɗaukar tastakhifuna ya muza'anikum kuna ɗaukar wannan aiki naku na wata a ranar da kuke bulaguro wa yau mai kamatukum haka nan a gida za ku yi amfani da shi wa min asawafiha wa aubariya wa sha'ariya wannan dabbobi bayan aiki da mata ta nan bang- bangaren mata ne kuna aiki da sufinta sufi wanda yasa anan ba mu dabbobi irin na kashin arzi ko arab kasa na kasar saudiya ga ta yi za ka ga su a can tamakansu da ragunansu sufi ne gashi ne kamar abduga don wasu sukan sani kasuwa ma da wannan ribar da ake samu bikin sufin tunkiya ko rago sai ne kuɗin shi tanzu ka aske ka aske ka yi ka saida ka saida masu aikin len masu abin len ana len da shi abin da zaka zare zare ake shi mai kwari sai ka aske ka kame kame ko ni talaka aske ka je ka saida kuma ya tuhu ka yanke ka saida wani ribar da ta sufin ta yi ta dabba ma'anan namun namun basu da sufiye da sha'ar yace daga sufayensu wa aubariha wabar wabar shi kuma gashi ne na raƙumi shi ma nashi na gashi ne shi ma na raƙumi ne a cikin raƙuma ka samu shi shi ma gashi ne mai tarshi wanda ana iya zari da shi ana ake tsimki da shi shi ne obariya jami'a obar ne wa sha'ariya haka kuma da gashi da gashi misali irin na na na aka ce gashi wanda ake kayan ado na ake kamar wata wata ya kace wani wata shinguda a yi mai ado a yi wanda gashin da kake abin ado ne Eh, da gashin kuna aiki kenan da gashin manasu kuna amfani da shi abin adam na yace asasan kuna yin a kayan ado na ɗaki da gashin a gyara a gyara iya walƙiya kenan kuna kayan ado da waɗannan ababe wa mata'an layin kuna da ababe na na morewa na jin daɗi bakin lokacin da Allah yanka mu kowa a cikin bayan wannan yace wallahu والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan kuma dai daga cikin ni'imomi da Allah ya mana Allah shine ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan shine ya sanya muku daga cikin abin da shi ya halicci kayan shi kuke inuwa na inuwa ta itace wahala ta itace shi ya halicci kayan shi ka shiga ka samu inuwa ka ji daɗi balle yan wanda san amfani da balle da rana sai na ka samun oxygen inuwa mai mana iska mai daɗi abin shaƙa cikin nutsuwa a cikin itace to Allah shi zanya muku itace inuwa dan ba ɗaya bane ba inuwa ta ice da inuwa ɗaki kun zama na inuwa ya karanci abin inuwa ta ice inuwa ice ba gami balle da rana ba gami lokacin suke zaman inuwar amfaninta iya da yawan gaske irin abin da ɗalibi ke shaƙa na yanayi na iska kyakkyawa mai daɗi da suka wasu damar rayuwa babu iska ɗaki iskar da ake samu a cikin inuwa da rana ba a samu a cikin ɗaki tabbas kuma kima Allah da yake yin shi yayi da rana dan a sha a shiga a huta a ji daɗi amma kaga da yake da dare ba ina wace babba ya mutu fa'ida ya ce domin kwanci da dare abin da shi ne karanta abin itace ice in dare da rana yake zubo oxygen iska da mutum ke so rai da in dare ya zama gaza ke zubowa ga gargar wani iska mana kyau ke zubowa dare abin da ya mana kyau ya ba ku mai kyau da rana in dare ka zubo mana kyau sai ce a ƙa'ida bai dace ga wanda san yanayin ice ya kwanta ƙasa ice da dare illa ce za ka shaƙi muku guba guba ce za ka shaƙa ba siyan ba ina ba ne yanzu karanta abin sun san da haka kenan an wani shi ake inuwa kenan da rana ina kuke inuwa ya sanya muku inuwa daga cikin abin da ya halitta mimma kala zilalan saboda inuwa don ku sha ma'ana ku huta wa ja'ala lakum min al-jibali akanana kuma Allah ya ba ku damar yin samu wurin malaba a cikin dutse za ku zaka ku shiga ku yi kogo ku yi wani abin ku je ku samu mana mace matan da malaba ku a cikin a cikin duwatsun kansu Allah ku dama ku sarka ku shiga wa ja'ala lakum sarabil taqikum al-harb wa sarabin ta ikon ba sakun daga cikin kaya da Allah ba kuke yi cikin ni'imomin su amma da abu da ne amma da sufan ne kuna ya ba ku su sarabin mana a ce tuwa riguna tuwa da kuke yi wadda ta ikon har akwai tuwa da kuke yi dan ta kare ma zahin rana wa sarabin wasu tuwa kuma ta ikon ba sakun wata tuwa za ku yi ta dan ta kare muku makami na yadda na akwai rigar silke sirke da ake sa ta yaƙi kun san can da wanda lokacin babu riga ake saka mai riga da sada ake yanta da sada ake gama a shan shan ta gama ita ba ta hana ta motsi ka ko da gaba ka tana iya yi amma kuma ta gobe ba ta hana ta shi na gaskiya sirke riga da ake ta yaƙi annan ma iya sata annan ma iya sata tana sata shi na gaskiya annan masu hankali da bata san gane inda har akwai buru da laya na maganin takobi na maganin kibiya da mun annabi sallallahu alaihi wasallam yaki sai ba sai ba sabai ba ko da ba sai zai ba kyauta ba ko da rubuta kuwa ko ko sai zai biya rubuta ayoyi a je a je a tace kamar aljanni gurin a bike nan a bike nan a bike nan amma annabi sallallahu alaihi wasallam riga yake sai ya sa hula ta kwano ya sa hula ta kwano ta tsarka dan kai mukami a sa a wuya a sa a hannu a sa haka sabon suke ka ce mutum iya jin zai iya iya motsi iya iya kara iya ta zaka tunani bala an yaki ana ana hutu na hutu kan kara sarka tana kara dan kare makami hatta kuma abu kuma kuma tsada da kuma abu ma tsada na sai da na an lokacin da an fada mana cikin sakin da ya bada ita ya bada da ita bada ya bada ta yaki kuri yake kaga inda har mutane ka ne an har akwai wannan layu ka ka maganin kare da maganin a ce kawai dabara amma ba kowa ba kyauta za ba sai dai ba sannan mutum da garin mai hankali zai gano duk wannan daba daba ne duk daba daba ne gargajiya ce an nan ci karatun addini an na suke yi da musulunci zo malamin su da suka rikide su ma suke yi duk wanda ka je cika ga ana daga lalu iri manya ga ana ko kuma sai to dama haka muka rayu haka ake guru da kiri da kwami da kwami da musulunci ya zo ya aka ki aka juye sai malamai sai a maka salaya sai a maka ta Allah ta sunan Allah a gama da ice kaza a sa a ƙiri ka sa ice ka sa ƙiri da laya kaza a jiki kamar an kama kura Allah yana da ƙiri mai launin laya talatin layin da ake yin ta azumi ake zo kullum in aka yi sharuwa aka rubuta aya wata aya ce aka sharuwa aka yi in aka azumi talatin laya talatin in aka yi ba ɗaya talatin ba ɗaya layi sai ka sa jikin ƙiri sai ka rata zan da ba mu da ba mu ƙonansu duk haka ne haka haka mu tashi in mutum a cikin mu duk da shekara arba'in a hamsin a nan ya haka ne ya je bai makaranta ya je duk da ne kana makaranta shekara hamsin kowa ya haka ne in dai kana makaranta da kun da kun kun da hannun hannun uwaye ta guntu da ne sai wani da wannan haka aka tashi cikin wannan gargajiya shirka dumu kuma wani kirin wallahi ka je ka sai ka je ka ice wa ka ice magana ka dauko ka saka ka zo ka tsara kirin ice ne kuma annan ka ce sunan Allah ne sai wasu da yawa ya kama a an ce in sunan Qur'ani ce daga nan suka wuce da halatar Qur'ani ta Qur'ani ake yi ba kuma da wannan Qur'ani ko mai gaba da ciki in Qur'ani ba rashin hayya ba ya zo ko an gama a rubuta da jini a sa a bakin ƙarye a rubuta Allah haka ake duk da sunan wani ta Qur'ani ce dukkan marata Allah taimake mu kenan musulunci babu wanda don kauna magana baka buguwa baka buguwa baka ganuwa kuna an bar hanya eh an bar hanya an shiga da badamu duk musulmi da hayyaye mutum kware buguwa yake eh kowa ne buguwa yake yi kuma yankuwa yake yi halbuwa yake yi kowa yi to akwai wani kai ma'anar zama zala manzo Allah ba gaje shi ba aka wasa mai kai aka wasa mai hakuri jini hadda duke da ka waye kai shi shi ma he karshe samu kariya ban sa kawai wallahi su kullai ya su kuma nasu to ko yace shikenan Allah kare shi amma Allah din da kina kona da shi ko shi ma ba laya bace ba Allah ne umarni daga Allah shi ma bashi labari daga yau an kare ka iya da yan gari ita in sarfu anni ku tayi wanda ba mana bukatar an kare mu kuna wanda kare ba wani wurin laya kun labar abubakar kai umar kai shi aka yi da wuka ana haka usman haka duka shi aka yi akwai kamar su da akwai da kai sanin qur'ani ko jama'a na inda mutane da mutane su gane addini ka adam hore ko inda wasu da farko wasu suna ci da addini wannan ne kuma ka karanta ta tarihi addini kan tarihi sun kan tarihi abubakar da ya huce umar usman ali duk da duka hada ba su gari ba kaga dan bayan ka shi aka yi ba kuma a riyar a bugi su buga su buga buga buga aiki wata wani ya shahada wata haka suka haɗu suke yi duk wanda ka wata mutum kanta addini ne ka aike kwashe kwashe da hira da kama kame ka gane rayuwa na sahabbai sun je sun gaba da gaba an buga sun buga manzo Allah ya buga an buga an wasa mai kai an zaka kaza kai Allah wata wannan kariya to akwai ne akwai ne to idan wa'annan aka buge su aka soke su kai ka baka sokuwar ka buwa ka sa ka bar hanya kuma waye ma mai gumba waye da gumba waye da gumba ya hutu ya hutu ya ce Allah duka duka zuwa daga ya ce na ga ta abuka kuma nake cewa kudi sai da musamman wani bai goye zo mu bige mutu ba na aka yi na kusa wannan na wannan kwana kan kwata dan cikin yan wani sunna a wani wani ya cika baki ya ce wallahi ka zo gashi zan baka jika goma in ma ku so da baka baka ci ta ku so da maka wannan ne da ya bai ta zo ya bai shi wajen yana jini Allah ne mai gudu hede da Haba. Allah ya dare da bugu da miki. Haba Allah. Aka aka aka an ko kwana. Aka an ko kwana. Wai ga hadu bi haduwa. Duka ya cikin da zai gudu kari ne. Ba ni haduwa. Da wata mata ku gani. Ga su cike da cike da laru da iri ga kana wai ba wai ba ba. Kada wata ku gani. a ɗan dambe a kone mai buguwa ba da mai buguwa kai ba ta ba a ta gauna shi mai buguwa ko yadda a kai kai ya ci ba da mai buguwa ko abuwa yake ko ya fara ku ya hankali da yan namara ko duk yan wani namara da shi da addini ko da mai suna addini ko da nan baka samu buguwa ko ka kaka taɓa kowa kenan ya ce ga shi dai nimomi da ya muku ya ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan Allah san ya muku daga cikin abin da ya halitta ya muku inuwa wa ja'ala lakum min aljibali aknanan kuma daga duwatsu suka zaku manaba a cikin duwatsu wa ja'ala lakum sarabil ya sanya muku wasu riguna ta tsikum alhar wanda suke kare muku zafi wa sarabil wasu kuma riguna ta tsikum ba'sakum suna kare muku makani Allah ce ka zalika cimu ni'imata wa alaikum haka Allah ke cika muku ni'imomi iri-iri daban-daban la'allakum tuslimun dan ku mai karuya gare shi kadai ka goma shi kowa ina gun gaba dai Allah bai tare da kowa ba shi kadai ka yi haka zalunci ne kada ka shi ka kaba wani wani bawa ya Allah ce gaba
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون fa in tawallau to wannan kira da Allah yake musu na jan hankali su gano su kaɗe ta Allah mai wa'annan ni'imomi da musu bai yi ba tarayya da kowa wajen musu wannan ni'imomi idan suka ba da baya to kai fa inna ma alaikal balagul mubin ba ruwanka naka wa'azi ne kai wa'azi kai kira zuwa ga Allah ta rage gare su wannan wasu ne kiran ahlus sunna kullum kira ake mai neman tsira duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko yayin don ibada ya aiko da manzanni mu muka yi katarin dacewa da shugaban manzanni na da manzanni Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka sa wannan annabin da aka yi ta je suka ta guri ba samu ba ya zama to annabin mu to wannan annabin ake so in zaka bauta ma Allah ka bauta ma Allah ta yanda ya karantar da kai shi ne tsira kada ta Allah da ibada da haka kai alƙawari la ilaha illallah kace muhammadu rasulullah wa'annan duk wani abin zaka je ka zo kakka yarda shi wannan Allah ka gama shi da wani shi kuma wani manzon kakka bauta ta mu Allah sai da abin da ya shar'anta ya daga cikin imani da muhammadu rasulullah ta sadiqu fi mu'aqaba wajen al-mu'minu na wadatar wala budu la ilaha illa daga cikin abubuwan da kace kaida imanin da shahada la ilaha illallah rasulullah cewa ka gaskata annabi duk labarin annabi annabi ce zai kaza gaskata duk labarin da ya bada ta imanin shi kuma da duk abin da yake ka ayi ka nisanta nan kai wala budu la ilaha illa shara kakka bauta ta ma Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta na shi ne kiran hadu suna da shi aka aiko maka shi ka imani shi ne manzo daga Allah Allah bai magana da kowa a duniya bai magana da kowa wajen baka doka ga wanda aiko duk wanda da baka doka in dai abin da shi Allah ne ka dauka a wajen wani to ka kafa da wa shi da malamai suke karawa cikin tauhidin na na na na risala ima tauhidin da tauhidin risala tauhidin risala yanwa lazim ne duk da babu shi a rubuce amma duk musulman ya cewa manzon Allah shi kaɗai ne a zamanin annabawa kafin shi ga zakariya ga yahaya ga isa ga annabi dawud ga annabi ga annabi suleiman annabi na fitowa kan guda wa manzon Allah shi kaɗai ne kenan gama shi da wani yarda ka doki sako daga wajen wani ba nan ka tarma ka gama manza da wani alƙawarin da kama Allah ya mamu da Rasulullahi ka saba ɗan sahabbai sun yaƙi wasu al'umma suna sallah suna azumi kuma sai da malu manzon Allah ne ma suka ce ga wani ma musallama a mai wani akan aka banu hanifa sahabbai shugaban da abubakar siddiq aka yaƙe su aka kashe su aka zuluce su sun gama shahada su ma inda sun gama shahada sun gama shahada la ilaha illallah kusin muhammadu rasulullah amma matsalar su sai suka yarda wani ma ya ce Allah mai safu zai wani musulmi a nawa zama su malamai za su yarda ga sako daga wajen Allah wani ya kawo ku ba na ba su su da ku su gaba su da ma gaban su na addini su da malama suna kirari wani sako daga wajen Allah kuma iya yiwa ka ga wani kaga wanda akwai safai me zai hana a ce a taba su babu zai hana tun babu imani wallahi wallahi duk wanda ya yarda akwai sako daga Allah daga wajen Allah zai aiko ma bayi wani alkhairi ya wuri kalmar Muhammadu Rasulullah ya wuri ta mu imani babu wani kwace ba in da abin daga Allah ne babu kalmar Muhammadu Rasulullah amma ka ji baci da baka da ƙarya suna da kyau su ba musu manzon Allah ka san ƙarya ƙarya ce ina kai na san shi ka ga da wani ya kama saboda Allah ka amsa wani tsara baka ibada ka amsa amma ka ce kai ne musamman manzon Allah wallahi ƙarya ce ba ka san manzon Allah ga wani zai zai yarda wani ya kawo wani abu daga wajen Allah na ibada kuma za ka yi san ka gare shi ka yarda ka shi ne babu wani in zai ce maka Allah ya ce ka za a karɓa shi ba da ka mutu da wani kenan ka wura ka koma a wani kai bayan shi ko wani dan shi mai ne rasul dan sako ne dan sako ne ga wajen Allah yan wani na barkar misali ce misali yanzu mai hankali yau ya san da cewa wani mai tamar rasul dan sako da alimin da hausa mace manzo me manzo ta mai labarin manzo a zango ta da magana haka manzo zaman mai ake manzo duk abin da sarki ke so daga birni yake so ga mutanen zango talakan zango manzo zai gaya ma shi kuma manzo ya zartar da sakon sarki a zango kuma ba ba haka ake manzo ki to shi manzon Allah ce ita manzon shi ne ake manzon Allah ke duk abin da ya shafi bayi mu wannan manzo na Allah shi Allah ke aikowa sai da bayan Allah haka yake yanzu za ka nan wa zai yarda misali a ce yau gwamnati ya turo gobanar ko anan babu gobanar wanda da abin da ya gwamnati ake turo a yana region gwamna ko gwamna shi wakilin hukuma ko ta buru a zango ko a birni an sa gwamnura ya ce aka ce ga gwamnar sabo shi ne tana da tana wanda tana maka wanda akwai ne ga wanda shugaban kasa ya ku da magana sai kuka yi naku a zango ko a karakara ga gwamnura ga gwamnar da Allah wannan gwamnatin zai sa ma kashe a baka kasuwa ta gwamnati zai ba ka ma kashe a baka kudin gwamnati ka san zai kashi kashi ma to wani haka bida a take wallahi baka yin bida Allah baka lada shi Allah ga wanda ya aiko in kai abin da ya yi a baka lada in kai yi a baka shi to haka yake duk wanda ya yarda kamar da zaka gane wanda ya yarda wani gwamnati na ƙarya a gefe a cikin gari da wanda da dan bid'a ya ba shi addini duk haka yake matsalar Allah bai ba ladan bid'a ba ta ladan Allah to shi ga abin da yake ayi da kai na wanda ba hadarin kama yarda da wani ya kawo abu dan Allah shaidan wallahi Allah kullum da shaidan mu Allah godiya wallahi Allah a yau da wannan duniya ta yau Allah fa in ce kafa in ci bautar Allah Qur'ani da sunna kun ba da ra'ayin wani ba yadda Allah ya ce manzo Allah ya ce sunna tabbatatta baka kwashe kwashe ina ga Allah godiya haka wannan abun godiya ne ba wani na wani kalin godiya ce kamar Allah ba wace ta Allah ga mutane da suna musulunci amma kuma sun bi daji wannan ce yau wannan ce kaza annan garin kai kasu daban ko ba kuka ko da ji daban ai wasa da hankalinka Allah sai da mu akan sunna akan kitabu sunna akan fahimtar magabata na kwarai Allah raya mu haka Allah kashe mu haka mu tashi haka gobe kiyama yace wannan kenan fa in tawallau in kuka bada baya kan wannan kira zuwa ga Allah fa inna ma alaikal balagul mubin kai manzo aikin ka isarwa ce ka yi bayanin abin da Allah ke ni kurin ka kare imani da imani ta rike ga bayan Allah bayan Allah ne me rabu ga gane mallabo ba na kiyar shi yace ya arzu ni'mat Allah kuma yunkirunha mutane suna sanin ni'mar Allah domin duk wani abin da aka jero na nemomin Allah na dabbobin da ke nan duk ba da babu wanda ke ce ai abin bautar shi ne kowa ya san Allah ne amma kuma na inkarin abin to tun da ka san Allah ka yarda me yasa za ka kuma gagan Allah da wani bawa ma'aikata wanda aka halitta shi ne karin sun san nema ta Allah ce amma kuma suna musu nema wa aka sarrun kafirun Allah ta mai yawan su kafirai
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ننكما الله سبحانه وتعالى irin labarin halin da mushrikai za su samu kansu a hilin kiyama ya ce wa yau mana ba'atu min kulli ummatin shahida ranar da za mu tado wa kowace al'umma za ta zo tare da annabinta haka Allah ce kowace al'umma da annabinta manzala ce an gwada su ruwa ta musulun ya ce an gwada mu al'umma kuna na iya zawa da nashi wani da jama'a masu yawa wani da 'yan kaɗan ta hamada da wani annabin wanda mutum goma annabin allah ne ya zo ya kira ya kira ya kawar mutum goma ita kama ya zama annabin ya zo ya kira da mutum ɗaya ita ka ya zama wani ma ya ƙare shi kaɗai koma ga allah kuma annabin allah ne manzon allah ne ya kira ya ƙare ba wanda ya kasa su a wajen wasu aiki suke a yi mafi yawa a gudun mun taru mu muke da yawa ba ka bane faruwan allah mafi yawa dukkan ji kuɗa tun daga bakara tun daga fatiya hannasu bayan daga Allah ya yabo ga masu yawa da aka yi mahi yawa mahi yawa ya ci ba su da hankali mahi yawa a zalimai ne mahi yawa kahure ne mahi yawa Allah bai yi masu yawa don da yawa babu Allah bai taɓa yarda masa dukkan gaba mun yarda kuma ka duniya kun duniya haka take haka nan kakka rudu da yawa yi aiki da gaskiya kaɗan ne da yawa ne ina gaskiya take kuɗa dan da yawa suna rubu a wannan an kaɗan ne an ka biyu su kaza a garin wannan da tsane ka aka tana yana ka hudu an ka tsabari kai daya yanzu ga yan uwa hadarin ruwar jama'a yau aka ɗauki ranka da yan uwa da iya da dangi ko bai kama laka akwai mai laka ka ana ɗaukar ka a makara an ƙari damin kabar gida a je kamar da gaugawa ka binne ka za ka tsohon kamar yamma kwanse makwanse karama ce ana koko wani ɗuwar katanga jib jib an ɗuwar katanga dan mutum ne wasu yanka an ƙari sun ƙari da kai kaga duk wanda ya rubuta wa mutane abokan zama ɗan unguwa dangi kan bukata da su haka nan ma dai ka ga wani bid'a ce ka ga nan Allah ce dai a yi da kai dai ka arba lafiya ko da san ka hudu arba lafiya arba lafiya ka tsaya cikin hutun Allah ka dan kullun ka nemi ka nemi da Allah ka nemi da Allah ko ka nemi da Allah manzon sai yake cewa man manan da yake cewa duk wanda ya nemi yarda Allah da hushin mutane Allah zai kare ni sharin mutane duk wanda ya nemi yardar mutane da hushin Allah mutane ba san a hannun kowane in kullum yi ƙwarin neman yardar Allah kura in ka san kana kan hanyar Allah abin Allah ke so duniya kowa ƙi ka kowa ƙi ka kan labarin kan labarin annabi ibrahim alaihi salam bakin ta dai kashewa ko bakin abin da mutum zai maka bakin ya bade ka duniya ya kace ka kuma kace ka baka mutuwa ya ce kenan ya ce wa yau mana ba'a min kullum mutum shahida ranar da za mu tado daga kowace al'umma da jinani mai shaida a mana annabinta sun mala da zina kafaru wala mai ta'atabun kuma a wannan rana Allah bai ba da uzini da kafiri ne kawo hamzari ko ya nemi dama a bashi dama a ɗan tuba a ɗan bashi gyara babu dama yace hada lama la yatukun la zan hanfu atazrun yani ba magana magana maka ita yan tika ba daman magana ba daman neman kawo ka kama Allah ya da wallahi kafin Allah jama'a ce yan goma ne suke da yawa na tsoron sharrin su idan gina da kan fata ba ruwan Allah da wannan ba ba ruwan Allah da hamzanka duk wanda ya koma ga Allah bai gyara ba wala bai kama Allah hamza da gobe kiyama babu dama tun da zan gyara tun da wuri ya Allah ce gaba وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون nan kuma bayan mun ji dai da za a tashi ko ta al'umma za a zo da annabinta kuma a binciki kowane annabi tare da al'umma shi sai Allah ce wa izara allazina zalimu azaba idan wanda suka zalunci kansu suka ga azaba gadangada don za a ido hudu aka ce da wuta za ta tsinkayo ko ku tsinkayo daga nesa kayi a gabu ruwa cikin sai musulun nan sura iya cewa yu'ta bi jahannam yawmul qiyamati bi sab'i yaka ce ma'aha sab'un alf zimam ma'a kulli zimam sab'un alf malaki yujurunaha da wuta jahannama a yilin kiyama tana da linzami dubu saba'in ya ce kowane linzami mala'ika ne dubu saba'in suke rike shi duniya ce ba karama ba amma ka yi muka da sai wajen miliyar hudu ne da nafsan miliyon na mala'iku ko kato ɗan dako aka baka miliyan da aka abin ba kamar ba kato ɗan dako wannan kato ba a ba ɗari a cikin yana guda ma wani mala'iku ne miliyan hudu miliyar hudu da miliyan ɗari ta tara kasa abin yin wani sai a ce tara mutane girma gaske sai daga ce aka sayar Allah ƙara a tura so ce Allah halima a kuma ya Allah halima zai abin da yawa ƙasa abu ne wanda Allah ce ya yi ji ya tara sabai ne cikin madina ya tara sabai sai suka ji daram ta ce kusan armi sallam sani rasulullah ya ce wani dutse ne aka jewa shi daga gaban jahannama yau da shekara saba'in baya yau ne ya kai danda allah ya ji da kukara dubu saba'in ya dangara ba kwanar ba a saba'in ba dubu saba'in ya dangara ba gargar gargar gargar ya ce yau ne ya kai kasanta ka sa an makarni ba ne ba ita za a zo da ita a hilin kiyama da mala'ika dubu saba'in suna ja linzami dubu saba'in ko da linzami mala'ika dubu saba'in amma an ce za ta wata girgiza a hilin kiyama kowa ya gufana Allah take rafiya take kowa ya gufana in ta girgiza ta motsa tana shi an Allah cikin cikin fakan da ta wazara ta wazara ta min kanin ba'idin in ila ta girgiza وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا na'am wa idza ulqu وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا
na'am yan uwa an ce wuta idan ta hango mahshar da abincinta yadda ka san godiya ko doki har ya ya tsinkai godiya inda yake hamimiya iya so yaje Allah ce wa idza ra'atun min makanin ba'id idan wuta ta hango abincinta ƴaƴanta daga nesa Allah ce sami'u laha taghayyuzan wa zafira zaka ji fushi ta fushi tana boda zafir shi ne hutu kara shi na ce hu zafir lumwacin da kudin zanen kyau labari yake cewa su da sanan yake cewa ta wani yake cewa a wannan ɗakin ba wurin wuta ba inda akwai ɗan wuta guda a wannan ɗakin namu da mutum dubu ne ruwaye da mutum dubu ɗan wuta kudin helin haifi duk za su mutu gaba daya ba wuta ba lumwashin dan wuta kuran a cikin annabi ce kowa zai mutu a cikin mu lumwashin wuta kuran dan ba mutu a can to nan wuta ce take take boda ce tare da tana bota tana huta huci kuma tana huta kara Allah ta wa iza ulqu minha makanan tayyiban muqarranin idan aka je wa ƴaƴanta a ciki muqarranin ta makan da a wani wuri na kurci a matsayin kuma ƙwararri a ɗarme hannu da wuya a ɗarme tab da ta wani hannun da'awu na laka sabura laka suna kiran wa sabura wa sabura wayo mun gama yawo wayo halaka mu ta ce musu la ta da ƙuliyar mu suburan wahida wani ko suburan kasira a yau halaka a hallakoki da ba ɗaya ba hallakoki a kun gama yawo Allah kare ni ya ce don haka waɗanda ra'allazina zalamun azaba idan azzalimai suka ga azaba gadan-gadan a hilin kiyama kuma na azaba fala yukhaffafa anhum wa la yunzarun ba a sassabta ta akan azaban kuma ba a musu dan dakaci a dan jiraye su dan huta ba ba a dakata kai tsaye ne kurin bayan haka wa zalal alladhina ashraku wa idza ra'a alladhina ashraku قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون taɓa cikin nan Allah ya rabu labarin halin duk wanda ya bauta ta ma wani Allah halin kiyama Allah zai gama ku za ka gan shi a hirdiyar halin kiyama kowa Allah sai ya gwada mai abin da yake bauta ma a duniya cikin ruwa cikin sayar bukhari cikin sayar musulun man za ki ba sabai labari lafazin kamar da yake annan nasa qalu ya rasulallah هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في الأمر ليلة البدر ليس دونه صحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها فيها منافقوها فيأتم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقول فيقولون ربنا فيدعوهم فيضرب الشراب بين ذهن جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي يتي ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسول وكلام ينزل يومئذ اللهم سلم سلم za a sama hadisi abin da ke ruwa a takaice annabi ya kada sahabbai ta ce masa sahabbai shin suka ce ya rasulullah ya abu ya manzo Allah shin hal nara rabbana yawmul qiyama yanzu gobe qiyama za mu ga ubangiji ya rasulullah za mu ga Allah a hili yace zan tambaye ku kuna turareniya wajen ganin wata iya daren sha hudu babu girgije kuma yau kuna turareniya daga tugaron yake kin kowa zai ga wata ko ba ki ta mu taro da yawa muna taro da yawa ta kare ni kowa zai ga shi kinan haka zaka ga Allah ba mai kare da dinin kiyama yake za ku gan shi ya ce gobe a yi kiyama duk wanda ke bauta mana abu shi zai bi za ka bi naka Allah ya yi a ware eh musajin mace musajin mace mutum Allah ka ci ko za a ware za a ta ware eh musajin mace ahli mujrimun za a ware ko da bunai yace wanda ke bin rana ya bita wanda yake bauta wanda ke bauta ma rana zai bi rana mai bauta ta ma wata ya bi wata ya bauta duk wani kuma ke an bauta ka bi naka haka za a kowa abu nashi sai wannan al'umma hammuna hukan ita al'umma ta su Allah zai musu magana zai so zai musu magana kai tsaye zo musu zai ce musu ni ne ubangijin ku kasa mu da muna nan sai ubangijin mu ya zo Allah zai zo musu zawa ta musamman kuma za su gane ga sun ga Allah nan kenan kowa zai ga Allah ita a wannan hali ne bayan kowa ga Allah Allah zai sa a buga sarari a kan jahannama annabi ta wani sararin ni ne da al'ummata farkon masu ƙetarawa ya ce amma ya ce a kan sarari ya wani mazana ce ba mai magana ya ce hata manzanni da kuma magana su Allah musallin sallin Allah amincinka Allah sau gudun kasu wada a kan mazana Allah wama wani zai cewa gobe kiyama zai zai kai ka tsallaka ba shi ma duka ce sani ba wani ma ba wani kai ka wani zai kai wa ma zai gana wani yadda rigar mai dubu saba'in zai kai da kai dubu saba'in zai wa ala zai wa ala kamo ba haba dan wa wanzu ma wani zai kiyama ta wani zai kiyama ya magana ma ka ce ga wani wa'ashi a duniya har ma samu wannan manzannin Allah kansu annabi ta ba su da wata kalma akan sirari Allah musallim suna neman aminci su wuce lafiya mun haka kiyama an wa mutum ya ce kaza kaza san tauri ba ka fanci kiyama sai kai wani mun zuru ala kaza tsoro na ga wani wanda bai shi bai san halin daga ciki Allah ya shaida mu yace kenan waɗannan wanda mana wa idza alladhina asharaku shuraka'ahum idan waɗanda suka gama Allah da wani agwada masa abokan mana abun bautarsu qalu rabbana zasu ya ubangijinmu ha wallahi shuraka'una alladina kunna nad'u min dunika ya Allah wa'annan ko da wannan Allah ne ga wannan nake bi wannan nake bi Allah ne ganawa su kuma abun bautar a ƙarshe lokaci Allah kai mu ranar sai sai mu dasa kan farko ayi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته